الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله الحمد لله يو آه يو لهدي من شاهدوا بوت رمضان بوت من البركة ألف دري أو دري هدو دا أربعين دا بيار شيني دي دي دي إشرين دا هدو ga watan uku miladiya tana dubu biyu da ishirin da hudu muna cikin suratu sa'ad ko eh insha Allah za mu ci gaba da cikin wannan sura ga in kuma lokaci ya bayar dai abin da ya samu za za mu ga wajen mun samu insha Allah Allah ya sa mana ikhlasi cikin abin da muke to bismillah
وهل أتيك نبأ الخصم إذ تصوروا المهراب wahal adaka wannan ma'ana hal nan istifhami ne na ta'ajjubi da kuma begantawa zuwa sauraron abin da yake baya abin da zai zo bayan wato istifhamin wato neman bayani ne wato neman bayani da kuma mamakin abin da za a faɗa din kuma da sauraron da begen aji me ake so a faɗa to ana begen saurare ana begen aji abin da za a faɗa shine yace shin labari na wato abokan husuma bai zo maka bane ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam istasawwarul mihrab yayin da suka haura katangar nan ta mihrabin wato shi annabi Dawuda ai mihraba Dawuda mihrabin Dawuda ai masjidahu masallacin sa ai su muni udduhula yayin da aka hana su shiga alaihi zuwa ga shi Dawuda min albabi ta kofar masallacin da shugulhi saboda shagaltarsa bil ibadati da ibada ai shin labarinsu da kissarsu bai zo maka bane إذ دخلوا على داود ففزع منهم yayin da suka shigo gun dawo da fafasa sai ya firgita minhu da gare su wato bai ci za su shigo ba wato guri ne an sa masu gaji ko kuma kawai sai ga su sun shigo قالوا لا تخف sai suka ce ji kakka kakka ji tsoro خصمان بغي بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشقق yace hasmani ai mu dinnan biyun nan mu abokan husuma ne kila wani kallon aka ce fariqan jama'a ce guda biyu da wannan jama'a da wannan eh liyu dabi kama qabla hudan ya dace da abin da ya gabace shi min damirul jam'i da wato damirul jam'i izdakhalu ko izdakhalu ala dawuda kaga dakhalu jam'i ne eh damiri ne na jam'i to shi ne yasa aka ce to jama'a ce guda biyu dan damirin ya dace da wancan damiri na jam'i wakila wani kawai aka ce a isnani mutum biyu ne wadamiru damirin ma bi ma'ana huma da ma'ana su biyun ne wal khasmu shi khasmu a lugar larabci yudlaku ana idlakin khasmu ala alwahid bisa mutum daya eh wa akasar da da kuma mutane da yawa sai a ce khasmu wace ko mutum daya ko mutane da yawa ko huma malakani su kuma wanda suka zo dinnan mala'iku ne guda biyu ja'a sun zo fi suratul khasmaini a cikin sura wato masu husuma guda biyu eh wa qala ma zukira wato abinda aka ambata shine ya afku lahuma gare su ala sabilil fardi kusa wato sabili wato na wato kaddarawa na farlantawa eh litanbihi dawud dan a fadakar da shi dawud alaihi salam alaihi salam alama waqa bisa abinda ya afku minhu daga gare shi wa kana lahu tis'un wa tis'una imra'atan ya zama yana da mata 990 da 90 kai da tara yana da mata 99 waɗanda ba imra'atu shahsin sai ya nemi matar wani wato wani daga cikin mutanensa laysa lahu gairuha wato wannan ta bai kasance gari shi matarsa kenan ita kwaya ɗaya wata zawwaja ha ya aure ta wata halaji ha ya tare da ita amma nan kisa ce ana dai ta faɗa kisoshi akan wannan wanda ina jin wa an yi bayanai da yawa akan wannan eh wasu suna ganin cewa wato ita kisan ma ba haka take ba amma ana za a duba ta a duba ta a nan eh ahem je bage ba abduna wato mu shashin wato masu husuma ne mu mu biyu shashin mu ne yayi zalunci a labarin bishi shashi to shine muka zo wajenka fa hukum bayyana na bil haqqi kai hukunci tsakanin mu bil haqqi da gaskiya wala tushrik kakkai zalunci wahaduna واهدنا إلى سواء الصراط ta shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici ai wasu ɗaɗɗari tsakiyar taf- tafarki a sawabon da yake wato na katari wato ka s- nuna mana hanya ka gaya mana mai gaskiya waye a cikin mu wanda ya zalunci dan ya dawo wa kuma aka zalunta إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة Hakika dai wannan ɗan uwana ne, ai aladini yana bisa addini na, da hutus in wata tsuna na ajitan yana da wato akuya guda 99. Yau abbaru biha anil mar'ati ana tabirin da wato ita wannan na ajatu ana tabirin da akan mace. Wali na ajatun ni kuma ina da akuya wahidatun guda ɗaya وقال أكفلنيها وعزني في الخطاب Ƙur'ani sai ya ce ni a kafin ni haka ba ni wato renanta ai ij'alli kafilaha ka sanya ni mai kafarata mai renanta wa azzani kuma galaba ni yarin jaye ni fil khidabi a cikin wato jayayyar da nake tsakani na da shi wa aqarrahu shi kuma wannan wa aqarrahu al-akharu dayan kuma sai tabbatar masa ya tabbatar da shi ala zalika fi sunna yace eh ko haka aka yi Aha.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه Allah sai ya ce wallahi hakika ya zalunce ka da tambaya wato da tambayar wato akuyarka eh tambayar akuyarka ya zalunce ka da ya tambayi akuyarka dan ya tara ta ila ne aji zuwa ga akuyoyinsa وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات hakika dai wato inna kasiran tili min al-khulqa da abokan wato hulda ay shuraka ya abokan tarayya la yabi ba'dhum ala ba'd shashin su yana yin zalunci ga shashi illa allazina amanu sai dai kawai wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari wa qalilun وقليل ما هم qalilun ma hum hum su dai qalilun kaɗan ne ma kwarai ma dinnan litaki dilkillati dan karfafa wato wannan karancin faqalal malakani sai su mala'ikun suka faɗa wato sa'idaini fi surati ma'ila sama'i fi suratai ma'ila sama'i sai suka faɗa wato alhali suna masu hawa a cikin suran nan tasu ta mala'ika ila sama zuwa ga sama sai suke cewa qaddar rajul ala nafsi mutumin fa yayi hukunci a kansa to mutana ba Dawud sai na Dawud ya faɗaka to shine qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب sai wazan na dawo da ayan nan daru sai sakankance kada dai mu dai fatannahu mun jarrabe shi ne ai au au auqanahu mun jefa shi fi fitnatin cikin fitina ai bali yatin wata musiba bi mahabbati da soyayyarsa ga tilkal mar'ata wacce nan kan mace to da ya fahimci haka fasta gafara rabbahu sai ne mu gafara ubangijinsa wa harra sai ya silmiya raki an ai satin yana mai sujada wato yana mai sujada wa anaba kuma ya ya mai da lamarinsa kuma ga Allah ya koma ga Allah وغفرنا له ذلك ina zuwa ina zuwa wa gafarna lahu zalika sai muka gafarta masa zalika wannan وإن له عندنا لزلفى wa وحسن husna مآب ma'ab inna lahu inda la lazulfa wallahi kusanci ya tabbata gare shi inda na a wajen mu ai ziyarata khairin wato karin alkhairi fi duniya a duniya wa husna ma'abin da kyakkyawan ai marjin makowa bil akhirati a gidan lahira shehu ne shafi na to bismillah وعلى سيدي علي الحراجي من شيخ تجاني رضي الله عنه wato su Allah shi sai dai Ali Harazmi ya tambayi Maulana Shehu Tijani radiyallahu anhu وهذه الكبيرة yace yaya wannan kadiya take ya Maulana
وهذه التي تقول الإسرائيليات wannan wace wato Isra'iliyai suke faɗarta على الشيخ sai Maulana Shehu Tijani yace أن ذلك كله تلد hakika dai wannan dukkan sa ƙarya ne babu asali gare shi فقال kana sai yace ولم ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه yaya saboda mai annabi da zai zaci cewa mun mun jarrabe shi kuma ya nemi gafarar ubangijinsa قال kana ya ce أهل الله تبارك وتعالى ahalin Allah tabaraka wa ta'ala تلك حالته دائما wannan cananka ita ce halin su tutur ويصرفون الله دائما suna neman gafarar Allah da'iman a koyaushe تعبدا don wato ibada على علي الحراجي Aliyu Arazimi ya ce ولكن الله قال bala sai dai Allah dai kala ya ce فغفرنا له ya ذلك tambaye shi ya ce to ai Allah ya ce fa gafarna lahu zalika mun gafarta maka zalika wannan لولا أن هنالك ذنبا da ba dan akwai wato laifi a nan ba
ما استغفر da bai gafara ba وما قال القرآن إنه غفر له da Qur'ani ma bai ce shi yayi gafara lahu gare shi ba أين هذا الذي غفر له ina wanda aka yi masa gafara tun daga qur'ani ya faɗa وصالح للتعلم wannan wato ingantacce ne ga neman sanin wannan
قال له شيخ التجاني sai shehu tijani ce da shi
أهل حضرة الله ahalin تعالى hadarar Allah ta'ala المقربون ababen kusantarwa ga Allah ليسوك غيرهم su ba kamar wasu su suke ba حسنات الأبرار kyawawan ayyukan wato ɗaiɗaiku سيئات to المقربين munana ne a wajen wanda suke kusa kai da kake nesa da sarki sai kai abin da ka ga dama wanda na kusa da shi ba zai yi ba kai sai ka yi ya zama ba laifi ba amma shi in yayi sai ya zama laifi Eh, الذي يعمله الرجل البر الصالح wanda wato abin da wato mutum wanda yake nagari zai aikata ya- فيكون قربة وحسنة ya zama wato kusanci ne ga Allah kuma ya zama aiki ne kyakkyawa حقه a haƙƙinsa يفعله المقرب عند الله wato al- wato alhul muqarrabu abin kusantarwa a wajen Allah sai ya aikata shi ويحسبه
sai سيئاته ya zace shi wato sai ya kaddara shi wato mummunan aiki ne قال bakala sai ya ce ومثال ذلك misalin wannan أن مريدا akwai an yi wani muridi كان يسير مع شيخه ya zama yana tafiya tare da shehinsa al'arifu billahi masanin Allah a قبل kabarin a cikin daji wanda yake fako من الأرض daga ƙasa يكونها أحد ba ɗaya da yake zaune a wannan wurin فأثار كلام الشيخ حبة wato sai wato wato wato diddigen shi shehin sai ya tono habbatan wata ƙwaya من داخل الأرض daga cikin ƙasa فأخذها المريد sai muridin sai ya ɗauke ta sai ya فأكلها cinye ta فجره الشيخ sai shehun ya masa tsawa ما حولك على هذا me ya ɗauke ka a bisa wannan abin da ka yi
تأكل حبة ليست لك za ka ci ƙwayar da ba taka ba ce لا تعلم من أين ba ka santa yadda ka ina ta zo ba فأدبه على هذه القضية sai labtar da shi a bisa wannan ƙaddiya قال ya ce ولو كان مسلم صالح da to da musulmi salihi zai kasance fakar kaɗai رأى حبة في الأرض ya ga wato ƙasa fil'ar da ƙasa a bar مبتذلة jefarwa رأى أن أكلها قربة da zai ga cewa wannan cinta wato kusanci ne يريد على هذا muridi ko ya aikata wannan ya zo ya ɗauki cewa wannan ha- ha- wato hasalatu wato kyakkyawan aiki ne والعارف يفجره shi kuma masanin Allah ya masa tsawa ويمنعه yana hana shi da هذا- yana hana shi daga irin wannan على هذا مثل داود عليه yace to wannan shine misalin Dawud alaihi salatu wassalam الأنبياء معصومون annabawa ababan kiyayewa ne ba sa laifi الحكمة للأنبياء isma ta annabawa ce والحفظ للأولياء hibsu kuma na waliyai ne والفرق بين الحكمة والحفظ abinda yake bambanci tsakanin isma da hibza da hib- da hibzu نعم أن المعصوم cewa ma'asumi عاجز عن المخالفة shi ya- ya gajiya ma daga ya aika abin da yake sabanin عجزا ذاتيا gajiyawa ta zaci كما يعجز الإنسان عن الدير kamar yadda mutum wato ya gajiya da iya ba zai iya wato tashi sama ba لم يقدر ba zai samu ikon ya tashi ba mai dan adam ba zai iya tashi sama ba Hmm. to haka ma haka ma su annaba ba za su iya yin laifi ba Eh, ai ajizi ne zaci Eh, su- eh, ba zai yiwu su yi bane sam saboda a zatin su ma Allah bai halicce su dan su yi hakan ba Eh.
هذا قبل النبوة وبعدها wannan wato su wato masu mai ne tun kafin ma annabta ba ba da hada bayan annabta على هذا a bisa wannan ne من اتهم أحدا من الأنبياء wanda duk ya tuhumci ɗaya daga annabawa بذلة da wani abu wanda yake na darjewa أو بمخالفة ko kuma da wato wani saɓani wanda ya saɓa wa ubangiji su gerin ko صغيرة أو كبيرة karama ce ko babba فقد كفر wannan ya kafarta mutlaƙan أنه لم يعتقد حكمة الأنبياء
domin kuwa bai ƙudurce wato ismar annabawa ba والولي محفوظ shi kuma wali abin kiyayewa ne من شؤم الذنب daga shi'umin laifi لا من لا من لا من الوقوع ko ibi ba wato daga afkawa cikin laifin ba شؤم الذنب shi'umin wato laifi na zunubi قسوة القلب shine ke ƙasa zuciya والإرادة عن الله da kaucewa an lahi ta baraka wa ta'ala سيئة wato laifi تورث ذلا وتواضعا لله tana wato gadar da wato kaskanci da kuma wulakanci zuwa ga Allah zuwa ga Allah ta'ala وانكسارا da kuma karyewar zuciya خير من طاعة to wa inkisaran wato khairun shine mafi alkhairi min da'atin daga da'a تورث كبرا da take wato turusu da take gadar da takabburan girman kai وعزة da wato wato buwaya كبارا da kuma dai girman kai وهم على كل حال su dai a bisa kowane hali لا تقع فيهم kaswatun wato ketsacewar zuciya ba za ta ba za ta afku a cikin su ba ولا استكبار wala girman kai ولا إعراض عن العبرة.
wala kau da kai gaburan halara كل حسنة تورث استكبارا wato dukkan wani aiki wato dukkan wani hasana wani aiki kyakkyawa da ta gadar da girman kai هي معصية to wannan sabo ce
وكل مخالفة توجب ذلا wato dukkan wata muhalafa sabawa da ta- ta gwadato da take wajabta zillan kaskanci da وانكسارا karewar zuciya ورجوعا إلى da الله تبارك komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala وتعالى هي خير ga shi hayrun wannan kuma alheri ce داود لما حكم في هذه القضية yayin da annabi dauda ya hukunci a cikin wannan qadiya ولم يستمع لكلام الحسم bai saurari wato ga zancen ɗaya abokin abokin husuma ba حتى يكأن أن هذه to فتنة sai ya sakankance ce wannan fitina ce domin alƙali in an kawo masa shari'a ba wato zai ji mudda'i kawai ya yanke hukunci ba kamata in ya ji mudda'i sai kuma ya saurari mudda'a alaihi eh to shi daga jin mudda'i shikenan sai ya yanke hukunci Mhm.
وأنه تعجل في الحكم cewa shi ya yi gaggawa a cikin hukunci سببه sababinsa أنهم فاجئوه cewa su sun wato sun masa wato dim sun shigo masa wato ba tare da shiri ba بالمهراب a wajen wurin ibadarsa في حالة غير مألوفة a cikin wato hali wanda ba a saba da ita ba فلما أبرم القضاء yayin da ya gama hukuncin istighfarallah تبارك sai ya وتعالى nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala istighfarallah Allah ya masa gafara shine dalilin wato ko ya istighfara to ya me yace قال علي كرم الله وجهه sayyidina ali karramallahu wajhahu yace من حدث بحديث داوود duk wanda ya zantar ya bada labari da wato labarin aikin abin nan na Dawuda على ما يريد القساس a bisa yadda wato masu kissa suke wato faɗa جلته 160 to ni in na ji shi sai ne masa bulala ɗari da sittin wato kaga ƙazafi biyu kenan eh ƙazafi ai bulala tamanin ce ko sai na ale ce sai in masa sai in masa bulala ɗari da sittin na ruɓanya ƙazafi biyu ne eh وذلك حد الكرية على الأنبياء wannan shine haddin wato ƙarya ga annabawa صلوات الله عليهم Allah ta'ala ya wasu salati ga baki daya والفتوات المكية ya zo a cikin butuwatul makiya باب السابع والخمسين بعد المئة a cikin wato babi na no السابع والخمسين wato sabanin ya ce wato a babi na ɗari wato da saba'in da bakwai ينبغي للواعظ أن yake ya kamata ga mai wa'azi يراقب الله wato ya muraƙaba Allah في a وعظه cikin wa'azinsa ويجتنب كل ما يجري إلى انتهاك الحرمات wato ya- ya kauce wa dukkan abin zai wato ja shi zuwa wato keta alfarma مما ذكره المؤخ- المؤرخون daga abin da wato masu rubuta tarihi suka wato ambace shi عن اليهود eh, suka rawaito shi daga yahudawa زلات الأنبياء daga faɗar wato darjewa wato annabawa داوود eh كداوود kamar annabi dawuda يوسف عليه da annabi السلام yusuf alaihi salam مع كون الحج أثناء عليهم tare da cewa Allah ya yabo ya yabi aka- ya yabo a kansu واصطفاهم kuma ya zaɓe su da annabtan nan ثم الداهية العظمى sannan wato musiba wato suke mafi girma أن يجعل ذلك في تفسير القرآن a sanya wannan kissoshin a cikin tafsirin alkur'ani مع مع كون ذلك كل مع كون ذلك كله tare da kasancewar zalika wannan baki ɗayansa عاملات فاسدة wato tawiloli ne wanda suke ɓatattu بأسان دواهية wato wato da wato sanadai wato wanda suke raunana عن قوم غضب الله عليهم an rawaito su ne daga mutanen da Allah ya bishi da su واعظ dukkan wani mai wa'azi ذكر ذلك في مجلسه ya ambaci irin wannan kissa a majalisinsa مقته الله Allah ta'ala zai fushi da shi وملائكته da mala'ikun Allah و- والواجب على الواعظ abinda yake wajibi bisa mai wa'azi ذكر الله shikenan wato ambaton Allah وما فيه تعظيمه da abinda yake cikin na, na, na girmama shi وتعذيب رسله da kuma girmama manzanninsa وعلماء أمته da al'umman al- da da malaman al'ummarsa وترغيب الناس في الجنة da kuma kudaitar da mutane cikin neman abinda zai kai su aljanna وتعذيب من النار da kuma tsoratar da su ga abinda zai kai su wuta وأهوال الموقف da kuma wato wato abubuwan tsoro na matsayin alkiyama بين يدي الله تعالى gaba Allah tabaraka wa ta'ala ويكون مجلسه كله رحمة sai wato majalisin nasa baki ɗayan sai zama rahama ne aiki alhamdulillah ai ai ai kaga wannan shine magana eh wannan tawili yayi daidai cewa eh abinda isa ya nemi haka kaga saboda ya nemi gafara saboda kamata ya da ya ji ta da ya ji mudda'i to sai kuma ya saurari mudda'a alaihi in ya so sai ya hada sannan sai ya hukunci amma daga jin mudda'i eh an zo an ce ibrahim ina bin ibrahim kuɗi eh su zo ibrahim kawo kuɗi biya shi kuɗinsa kaga ba tambayi ai an ce ya ibrahim ana bin ka kuɗin sai ya tabbatar a jiya mai da wasu shi kuma za ta kasance eh wannan kan akalla dai wannan shi kenan malamai da yawa an ta maganganu akan wannan kisoshin amma dai wannan ita ce za mu tsaya a kanta da ta isa Mhm. ya dawudu يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ya kai dawudu mu dai mun sanya ka karbi halifa a bayan ƙasa tudabbiru amran nasi kana wato gyara lamuran mutane to fa hukum kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kakka bi son zuciya kai dallaka balle ya batar da kai an sabilillahi gibran wato tafarkin wato Allah ai an dalail ya batar da kai gibran wato dalilai addallati mai shiryawa ala tauhidi bisa kaɗai Allah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم yawmal hisab الحساب hakika ne wanda ya dillo da suke bata gaburan wato tafarkin wato addinin Allah ai suke bata da gaburan wato imani da Allah to azaba mai tsanani ta tabbata gare su wato ai bin siyanihim saboda wato mantawar su ranar hisabi eh wato sun manta ba sa tunanin ma ranar hisabi shi yasa wato suke yin abin da suke yi eh almurtabi abin jerantuwa alaihi akan sa tarko mul imani ba su imani walau aikanu da sun sakantance biyomin lissafi da ranar hisabi la'amarin da sun imani duniya a duniya eh da sun sakantance za a yi akwai ranar hisabi za ta zo za a yi hisabi eh wanda yake kyawa ya tafi aljanna wanda yin muna kuma ya tafi wuta to da tun a duniya ba su gara to a duniyan ne suka inkari ba su yarda da cewa za a yi hisabin ba وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا batila ubangiji ya ce ba mu halicci sama da ƙasa ba wa ma bai huma da abin da yake tsakanin su batilan ai abasan dan wasa kai in ka kalli sama ka san ba dan wasa aka yi ta ba wata kudura ce ta ubangiji in ka kalli ƙasa ma kai kaga yadda take ko a ƙaƙa ka ganta ka san wannan dai akwai abin da Allah yake nufi shi yasa ya yi ta ba wai wasa aka yi ba ذلك ظن الذين كفروا zalika ai wato halitta abin da aka ambata ina lalishe in ba don wani abu ba shine zaton wato wanda suka gafarta su ne mutanen maka ba sa tunanin allah ya yi su don wani abu eh to wannan tunaninsu ne amma duk mai hankali mai imani ya san allah bai yi su don wasa ba akwai wata hikima da ubangiji yake so ya nuna a cike فويل للذين كفروا من النار tsananin azaba ya tabbata ga wanda ka- suka kafarta minan na daga wuta wato za a yi musu tsananin azaba ita wailo waji ne a cikin wato wutar jahannama mai tsananin azaba أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار kalfujjar sin amna allazi na amin shin ma sanya wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari kamar mabannata fil ardi a bayan kasa amna allil mutaqina ko kuma wato ma sanya wato masu tsoron Allah kalfujjar kamar wato wato ba fajire ne a nazarar ta soka ne lamma qala kufaru kufaru makkata yayin da kafiran maka suka faɗa limumi na gamuye suke cewa mu ma nu da za a ba mu fil akhirati gidan lahira misal ma tu dauna misal abin da za a ba ku eh kafiran maka suke gaya mu ne ai abin da aka baku a lahiran mu ma za a bamu am din nan ma'anar ta hamzatul inkari ce eh da Allah yake cewa shin ba a sanya wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari su zama kamar wanda suka mabannata eh kuma ko kuma ma sanya masu imani kuma masu tsoron Allah kamar fajirai ai kaga ba za su zama ɗaya ba eh da mumini da wato wanda ba mumini ba ba za su zama ɗaya ba mhm كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب wato kitabu wannan labari ne na mutulai mazubi wato labari ne shi kitabu na mubtada wanda aka shafe wato da aka shafe mubtada eh shi kitabun shine labari mubtada din shi zaka kaddara shi haza kitabu wannan littafi ne anzalnahu da muka sauke shi ilaika zuwa gare ka mubarakun abun yi abun yi wa albarka ne eh liyadabbaru ayati dan wato wato liyadabbaru ai liyadabbaru dan su bibi ayati ayoyinsa yanzuru kuma su yi duba bi ma'ani ha cikin wato ma'anonin ayoyin wa yu'minu in suka yi haka sai su yi imani wanda ya tazakkara kuma mun yi haka dan wato ma'abuta hankali ya tazakkara ai yatta idan su wa'azu ai ashabul qul ma'abuta hankula su wa'azu ووهبنا لداود سليمان Sulaiman mun wa wato mun ba wa annabi Dawud mun ba shi Sulaiman mun ba shi Sulaimana ibnu ɗansa نعم العبد madallan bawa shi Sulaiman إنه shi أواب ne mai yawan komawa ne ai raja'un mai yawan komawa ne fi tasbihi cikin tasbihi wa zikiri da zikiri fi jami'il awqat cikin dukkan lokatai إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ya iskurda wato yayin da wato aka wato aka bijirar masa wato da asabinatu wato dawakai in an ce a doki asabinu wato shi wato doki wanda yake tsayawa da kafa uku sai ta hudun sai sai ya make ta a cikin kofatan ɗaya ta gaban to shine ake ce masa as- a- alkhailu safin eh to asabinatu yayin da aka bijirar masa dawaki wato bil ashi ai huwa ma ba'da zawali shine bayan zawali as-sabinatu ay wato al-khayl wato dawaki jam'u sabinatu ne shi as-sabinatu wa hiya al-qa'imatu ita ce mai tsayawa ala salasin bisa ala salasin bisa kafa uku wai qamatu al-ukhra da tsaye da ɗaya kafa ta hudun ala tarafil khafir a gefen wato kofoto wa huwa min safana yasfanu ko kuma safiya safana ko safina yasfinu eh sufunan eh al-jiyadu ay jam'u jawadin wa huwa sabiqu shine doki mai tserewa almana ma'ana dai annaha cewa dai ita iza wato ita wadda take aljihadi din in annaha cewa ita iza stawqafat in aka tsaye da ita da an jalin zamunta to saka na sai ta nutsu ta tsaya wa in rukidat in aka kinkime ta kuma to sabaka sai ta tsere wa kanat alfa farasin ta zama wato doki ne guda biyu uridat da aka bijirar da su alaihi gare shi ba'da an sallar zuhura bayan ya sallaci sallar azhar li iradatihi aljihad alaiha aduwa dan wato nufin sai zai yaki wato makiya alaiha akanta wato aka bujuro masa yana shirin zai tafi yakin wanda ba musu zai tafi yakin wato kafirai ne zai ce to a kawo masa shirin da aka yi aka kawo masa dawaki sai aka bujuro masa da wa'annan wato dawa- dawa- dawakin wato wajen guda dubu ne dan ya ga karfin da yake da shi yadda zai tafi ya je wato inda wani gyara tun kan a tafi ya gyara shine ya tsaya ana ta bijiran masa da irin dawakin da za a tafi da su to an fara ne bayan ya yi sallah azhar to ana bijirar da su ana bijirar da su har la'asar ta yi har ta huce har rana ta haɗi ma ba a gama ba eh to ka tsaya to shi kenan shi ne yake cewa to fa inda bulugil ardi min hatis atam bi tis'am tis'am mi'atin yayin da wato inda bulugul ardi yayin wato isa wato wannan bijirar wanda ake yi masa min hatis wannan dawakin yayin da suka kai tis'ata tis'tis a mi'atin ko wato ɗari tara to garabatu shamsu sai rana wato ta faɗi walam yakun sallal asra kuma ya kasance bai bai kasance ya sallaci sallar asar ba to fakitan ma sai ya bakin ciki ana tabbatar da wannan kuma duk cikin aikin alheri ne amma kuma lokacin sallah ya fice to kuma bai yi ba shine sai ya bakin ciki fa kala sai ya ce فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب Ƙara sai ce inni haƙiƙa ni a hababtu hubbal khairi. Ai na yi nufin wato na aikata na yi nufin son aikin alheri. Ai alkhaila wato wato alkhairi dawaki kenan. Wato na so su na yi nufin wato na so su wa'annan dawaki wato ma'ana an bijiran min da su kuma ina son su ina son in gan su. To sai na so su na fifita son su an zikin rabbi gaburan wato ambaton ubangiji na ai shi ne salatul asr sallar la'asar amma fa ba tare da ya sani ba eh, ba tare da ya san lokacin ya wuce bai sallah ba ne a'a yana ana cikin bijirar wanne bai fahimci har lokacin ya yi ba yana ta ganin irin shir- shirin da aka yi har lokacin ya wuce shine shi hatta tawara bil hijabi har dai wato rana ta ɓuya bil hijabi da shamaki ai istatarat ta suturtu bima ya haji da abin da yake kare ta anil absar gaburan maganai ردوها علي sai ce ku dawo min da ita ai alkhair dawakin nan almarudata ababujirawa farar duha sai suka dawo da ita gari suka dawo da dukkan dawakin mu وطفق مسحا بالسوق Allah والأعناق sai ya haɗu masahan yana mai sara bitai da takobi bisuki a bisuki ko jam'u saƙin ne shi suki din nan eh jam'u saƙin makyangama wato bisuki da makyangama wal anaki yana sare makyangama yana sare kuma wuyaye ai yana saran wuya yana saran kafafuwa ai zaba zabaha ya yanka ta waƙaɗa arjulaha ya yanke kafafuwanta ta qarruban ila Allah dan wato neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala ai su shagala yayin da ya shagala bi hada ita annas salatu gaban yin sallah to kuma duk da ya yanke aka aka yanke su wa tasaddaqa bi lahmiha sai ya sarka da namanta fa awadahu Allah ta'ala khairan minha sai Allah ya musanya masa mafi khairi da wannan dawaki abin da yafi dawaki ya bashi wa asra'a kuma wato mafi gaggawa wa hiya rihu ita ce iska tajri bi amrihi da take gudu da umarninsa kai fa sha'a duk da ya so in zai tafi yaƙi ko zai tafi wata tafiya iska ce za ta zo da shi da rundunarsa kawai iska ta ɗauke su ta sama da su kawai ta kai su zai ta dawo da su inda ake son iska mai ƙarfi iska mai ƙarfi ta zo inda ake son iska mai taushi mai mai sanyi mai lau mai sanyi mai laushi kuma shi kenan iska ita ce za ta zo duk dai abin da yake so ya tasarrufi da iska haka zai yi Mm.
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب wala karfatan na Suleiman hakika mun jarrabi Suleiman ai ibtalaina mun jarrabe shi bi salbi mulki wato kwace mulkin sa eh wato mun kwace wato mulkin sa zalika wannan ko ya faru ne da ta zawuji bi imra'atin saboda wato aure da yi na wata mata ita matar da ya aura wato hawaha yana santa wa kanat abdul asnam ita kuma ya aure ta ko ta zama tana bauta a gumaka matar bai sani ba sai zama ta zo gidansa kuma tana bauta kuma kan fi daɗi a gidansa gashi annabi kuma annabin Allah kuma an zo gidansa ana bautar gumaka ana bautar gunki eh min gairi ai ilimi ba tare da sanin sa ba ta rika yi to shikenan wa kana mulkuhu mulkin annabi Sulaiman ya zama fi mai cikin zoban sa wannan za a hu wata rana shikenan shikenan sai ya cire zoban barratan wani lokaci inda iradatul khala'i lokacin da yake nufin zai shiga wato ban ɗaki wa wada'ahu sai ya ajiye zoben inda imra'atihi wajen wato wata matarsa al-musammata wadda ake kiranta bil aminatu da amina ala adati bisa al'adarsa wa ja'a hajin niyo sai wani aljanni ya zo mata fi suratu suleiman a suratu suleiman fa akhazahu sai ya wato sai ya karbi wannan zoben wato shi kasan ita matar da annabi suleiman da ya auro ta a ce wato tana bautar gunki shi kuma annabi suleiman bai sani ba ta zo gidan sai ta zama tana wato bautar gunki duk da ta zo gidan to shikenan to nan da yake shi annabi ne to shikenan sai ubangiji wato ya haka kamar wata dai ladabtarwa ce eh to mulkin sa dama a zobe ne idan ya sa zobe to shikenan mulki ya ya komai mulki ya zo duk abin da yake na mulki sai yi idan kuma ya cire zoben to sai ya zama kuma ba mulkin to kuma ka'idar zoben duk sanda zai zai shiga ban ɗaki dama an umar Allah ya umarci shi ya cire zobe kai shiga ban kai shiga ban daki da zobe da Allah ya nufi zai jarraba shi da ya zo zai shiga ban daki akwai wacce take sunanta Amina ita ce wato tana daga cikin wato matansa sadakarsa ce adama ce kuma in zai shiga ban daki ita take zuwa sai ta karbi zobe sai ta rige in ya fito shikenan sai ta bashi shikenan da zai shiga ya tube zai bai bata yana shiga ban daki sai wani aljini sai zo da sura annabi suleiman inda kamar annabi suleiman ne yana zuwa sai ya miƙo masa zobe sai ya ɗauka yana zuwa sai ya sa zobe yana sa zobe da aljanu da tsuntsaye da kowane namun dawa suka zo suka kewaye shi suna ta masa kirari ya je ya zauna a fada da ka gan shi kamar ka ga suleiman to bayan ya zauna a fada yana ta hukunce hukunci sai mutanen fada da da su ha- da manyan hakimai da kuma manya-manyan wato sojojin Paris sai suka rika ganin wani irin hukunci ake wannan wani irin hukunci ko dai Suleimani ba irin wannan hukuncin ya saba mana ba me ya samu Suleimani kuma ga yi Suleimani ne to shi kuma nan da ya fito daga ban daki sai ya nemi Amina dan ta bashi wannan zobe sai ya ganta sai ce zobe ya ce wani zobe Sai, zobe na nan ya ce kai kai maza ka fita daga gidan nan sai ka auka nan to kakka yadda ma a ganka a nan eh ai ka sani ma sai ya tafi yana mulki sai dai leƙa sai ga ga mutum a waje- a aljanni a zaune yana ta mulki kamar shi to sai ya san cewa wannan wani lamari ne daga Allah kenan sai tattara kansa sai ya fita sai ya koma gindin kogi ya koma ya je ya zauna a gindin kogi yana zaune yana ibada kuma yana ta tuba ga Allah eh yana ta tuba ga Allah kuma sai ya samu wasu masu yin su idan suka yi su ɗin kifi suka fito da kifi sai ya tara musu sai ya musu hidima to in suka gama su ɗinsu za su tafi sai su biya shi abin da suka biya shi na wannan su ɗin shi zai gasa na wannan kifin da suka bashi shi zai gasa kuma ya ci shine abincinsa sai ya koma kuma ibadarsa in gari ma ya waye abin da zai yake kenan to can kuma mulki yana ta tafiya a fada ba Suleiman amma ko duk mukarraban Suleiman duk mai zuwa fada ya san hukuncin da ake yi ba Suleiman bane a'a Suleiman ba haka yake hukunci ba shikenan sai da wato adadin kwanan da matar ta yi tana bautawa nan gunki wani sun ce kwana arba'in wani an ce kwana arba'in da ɗaya ga su nan dai amma dai ala'ayi halin adadin kwanukan da ta yi tana tana tana tana bautar gunkin shi kenan shi wannan aljani to sai ya fahimci fa an gane an fara fahimta cewa fa abin da yake ba gaskiya ba ne sai ya ji tsoron kan bello bello ya tashi eh shi kenan kawai sai ya fito ina fitowa sai ce kai wannan shirman ma ni ya ishe ni kawai sai ya cire zobe kawai sai ya jefa sai ya jefa shi cikin teku to da ya jefa shi cikin teku sai wani kifi sai ya haɗiye zobe to da aka zo aka gama su annabi suleiman ya gama wato hidima ga su inda yake wa aiki ake biya shi da aka tashi biyansa a cikin kifayen da aka bashi sai aka bashi har da wanda ya haɗi wannan ya haɗi wannan wannan zobe shikenan ya zo bayan ya gama wanke jikinsa ya yi alwala ya zo zai gasa kifi kenan ya fasa kifi yana fasawa yana fasawa ya cire kayan cikin ya gyara shi yana fasa ɗaya daga ciki sai ga zobe a ciki ya ɗauka ya ɗaga ya gaje shi sai gode ya ci Allah na gode maka Allah na tuba na tuba na tuba kenan ya wanke ya ajiye ya gama gyaran kifi kenan ya gasa wanda zai gasa ya ci eh, da ya ci kenan bayan ya yi alwala ya yi sallah ya yi godiya ga Allah sai ya ɗau zobe sai ya sa yana sa zobe sai ga tsuntsaye ga aljanu ga namun dawa sun zo gindin rumfa a gindin kogi duk sun kewaye shi shi kenan sai kuma suka tafi da shi da aka koma shi kenan ya tara manyan manyan manyan fada ai mu da ma mun san man- ba abin da ake ba ma ba kai ba ba wannan abin da wannan yake yi ko sai ya ce ai kun ji kun ji abin da ya faru ji ba ce to abin da za a yi a nemo sarkin aljanu aka ce to wannan aljani da ya haka duk inda yake a nemo shi sai ce za a kawo shi ko kan kifta gani sai gashi an kawo shi aka kawo shi shikenan to Suleiman ya hukunce shi a sa shi a batta shine aka bude batta aka sa shi aka jefa shi a ruwa an ce har yanzu yana nan a cikin wannan batta a cikin ruwa a raye eh ba zai fito ba sai ranar da aka tashi kiyama za a fito da shi ba dai takaice irin hukuncin da aka yi kenan eh ita ce dai takaice na
الأنبياء dukkan annabawa معصومون wato ma'asumai ne من أن يظهر الشيطان بصورهم wato daga shaidan ya bayyana a surarsu في النوم واليقظة ko a bacci ko a farke لئلا يشتبه الحق بالباطل domin kan wato gaskiya ta rikice da batili لأن الأنبياء عليهم domin السلام annaba alaihi musulam صور الاسم الهادي wato surori ne na wato sura ta mai shiryarwa ومظهر صفة الهداية to mazhari ne kuma na sifa ta hidaya ta shirya والشيطان يظهر الاسم المضل wato shi kuma shaidan mazhari ne na wato suna na mai batarwa والظاهر بصفة الضلالة na والظاهر بصفة الضلالة mai bayyana da sifa ta bata هما بالجاني wato su biyun nan wato sun zama kishiyar juna ولا يجتمعان ba za su haɗu ba ولا يظهر أحدهما بصورة الآخر ba ɗayansu da zai bayyana da surar ɗan uwansa وقس على الأنبياء أحوال الكمل من الأولياء na'am وقس على الأنبياء أحوال يوا، الكمل وقس- من الأولياء ka kissanta eh?
قس قياس to ka ka kiyasta me على الأنبياء أحوال الكمل من wato ka الأولياء kiyasta wato a hawalar anbiya halayen annabawa alal auliya al kummal ga waliyai wanda suke masu kamala dan kuma da sa tuhuwan su dai magadan su ne da hadda kun bi ma'arifihim wato suna taƙiƙi da wato sane-sanen su wal haqqu wal haqqu abin da yake gaskiya anna al hatima wato cewa wato wannan zobe kana nuraniyan ya zama nurani ne wa kaifa saha an yastaqirra fi yadi shaytanin az-zulmani yaya kuma zai inganta a ce wannan gashi nurani zai tabbata akan wato a cikin hannun wato shedan wanda yake shi kuma zulmani ne duhu ne kidarin takalludul hukumati wa wato da ta hanyar wato wato ta kallidi wato ratio al hukuma hukuma sabata anna shaytana ya inganta ya tabbata cewa shedan yukhriquhu an-nur mutlaqan wato haske yana yana kona shi sake wa lidatu ila shahab rajman lishayatini saboda haka aka sa wato taurari su zama masu jifa ne ga shedanu wa kaifa yasibu min al-hakimi Eh?
wa kaifa yasibu min al- yaya zai inganta min al hakimi daga ubangiji mai hikima
an yi an yadarsa shaytanan min ash an yujilisa shaytanan min ash-shayatini ya zaunar da shaidan daga cikin shaidanu la kursi nabiyyan bisa wato kujerar annabi من الأنبياء daga annabawa ويسلمه على المسلمين na ويسلمه على kuma ya المسلمين ba shi iko akan musulmi ويحكمه عليهم kuma ya- ya sa shi ya hukunta shi a kansu مع أنه لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا tare da أبداً.
ubangiji bai sanya wato wato iko bil kafiri da kafirai ba al mu'mini da bisin mu'minai
إنه كان ملك سليمان إذا كان ملك سليمان حاكمين idan dai har mulkin Suleiman ya zama a cikin zobe ne وكيف يسوى أن يدرس الكرسي على كرسيه to yaya zai yi a ce wato wannan addini ya zauna akan kujerarsa to ala ayi halin dai kamar dai wacce kisa ce ko wacce muka ja ta eh, ta- ta dawudu Eh, duk dama irin wa'annan duk za ka ji kisoshi sai isra'iliyat sun yawa dama a ciki Eh, domin gaskiya yadda malam nan ya faɗa ruhul bayan ne ko yadda ya faɗa ita kujera annabi suleiman wato kujera ce nuraniya shi kuma aljinin da ake magana a kai shi kuma zulmani ne Eh, yaya zai yi ya zo ya hau wannan kujerar ya zauna Eh, kaga a nan ma akwai tuhuma a cikin isar saboda haka haka irin wayannan kisoshi ne suna nan suna ta kewayawa sai dai a yi taka tsantsan da jinsu kuma sai a hukunta wato hankali inda zai su dai annaba dukkansu ma'asumai ne ba su yi laifi ba eh Mhm.
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
abu amma alƙaina ala kursi ko wa alƙaina mun al- mun wa alƙaina mun ajiye jisadan wani jiki ala kursi akan kujerarsa huwa zalikal jinni shine wancan nan ka aljini wa huwa saharu shine saharu sunansa au gairuhu ko waninsa jalasa ala kursi suleiman ya zauna akan kujerar mulkin annabi suleiman wa akafa alaihi yuru wato duk wato tsuntsaye wa gairu ha da wani tsuntsaye duk sai suka zo suka kuba alaihi a kansa fakarar da suleiman sai annabi suleiman ya fito fi gaira hayati ba a kamanninsa ba fara'ahu sai ya ganshi ala kursiyi akan kujerarsa wa qala lin nas sai ya ce wa mutane ana suleiman ai ni ne suleiman ba wancan ba fa ankaruhu sai suka yi inkarin sa to da annabi suleiman ya ji haka sun ma'ana ba shikenan sai ya koma ga Allah ya raja suleiman sai wato uh, sun ma'ana ba to bayan wannan shine ya dawo kan mulkinsa ya raja suleiman ila mulki annabi suleiman ya sai ya koma kan mulkinsa ba da ayyamin bayan kwanuka da an wasala ilal khatim shine ya sadu zuwa ga wannan zobe nasa wala bisahu sai ya daura shi wajen rasa ala kursi ya zauna akan kujerarsa to kaga wannan ita ce wanda shi shi sawi da shi suyudi ga shi suka kawo ta to ita ma kusan wayansu abubuwan ana ganin ka a jama'a akwai dasi a cikin sa eh wayansu kristocin ana samun dasi kana yace rabbi ya ubangiji igfirli ka gafarta min wa habli mulkan ka bani mulki wanda la yanbaghi li ahadin min ba'di ba zai kashe ba zai kasance ga ɗaya ba min ba'di bayana ai siwa wani na nahu wa man yahdihi min ba'dillah kaman wato ayan da yake cewa wa man yahdihi min ba'dillah ai su wallahi in ba Allah ba ai innaka innaka kai dai antal wahhab kai ne mai yawan baiwa فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب sai muka hore masa iska eh, muka hore musu iska ta jiri da suke gudana bi amrihi da umarninsa ruka an ailayi na tattausa haisu asaba duk inda ya yi nufi wato duk inda zai ni- ya zai tafi sai iska ta zo ta ɗauke shi ta kai shi والشياطين كل بناء magawa وغواص suka hore musu kuma shaidanu a cikin shaidan kulla bana dukkan wani magini yana cikin wannan shaidan wato yana cikin wannan shaidanun yabni da yake ginin al'abni ya ta gine-gine al'ajibatan mai ban mamaki wagawa sun da masu tsoro masu nutso ma a cikin wato al- aljanun masu ts- nutso filbara a cikin kogi wato yasta haruju wanda duk yayin nutson zai fito da allu'a zai fito da lu'ulu'i wato zai fito da lu'ulu'i don a yi amfani da shi وآخرين مقرنين في الأسباب Ba wasu kuma daga cikin aljanun mukarrari na ababen ɗorewa ne fil asbad a cikin alƙuyud maruruwa eh bi jam'i aidihim da taro hannayensu ila anaqim zuwa ga wuyayensu wa qulna lahu sai muka ce da shi هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب wannan baiwan mu ce muka yi maka famnun kai ma kai baiwa ai adin minhu man shi ka ba wanda wanda ka so minhu daga gare daga wannan baiwa da muka yi maka awam su ko kuma ka rike an lillahi gaburan bayarwa bi gairi hisabi ba tare da hisabi ba ai la hisaba alayka babu hisabi akan ka bi zalika cikin wannan وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب kus- wallahi kusanci ya tabbata gare shi inda na a wajen mu wa husna ma'adi da kyakkyawan makoma ta kaddama misluhu irin wannan ya gabata واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ka tuna wato abduna bawa mu ayyubu shine ayyuba izna da rabbahu yayin da ya kiran ubangijinsa eh anni ai bi anni da cewa ni masaniyar shaitan shaitan ya shafe ni bi nusbin da durrin cuta wa azabin da azaba ai alamin radadi wa nasbu zalika dangana zalika wannan illa shaitan zuwa ga shaitan wa in kana al ashiya'u ko da abubuwa sun kasance kullu ha baki ɗayan tafi da layi daga Allah take a ta ta'adduban ne yayi haka saboda ladabi ma huta Allah tare da Allah ta'ala wa qila lahu sai aka ce da shi اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب sai urkur- ur- urkur kai bugu bi rijlika da kafarka ka bugi al'ar da ƙasa eh fa zaraba shi ne sai ido ki ƙasar da kafarsa eh fa nabat ainu ma'in sai wato marmarar ruwa sai bubbugo wato daga wato inda ya buga din fakila sai aka ce da shi ha za mu tasalun wannan abun yin wanka ne ai ma'un ruwa ruwa ne wannan yuku tasalubi da ake wanka da shi kai wanka da shi kuma baridin mai sanyi ne wa sharabun kuma ai tashrabu ka sha minhu daga ci daga wannan ruwan fakta sala sai yi wanka wa shariba ya sha wa zahaba anhu kullu da'in duk wata cuta da take tare da shi sai ta gushe ta tafi eh wato kullu da'in wato kowace wato duk wata cuta kan ta kasance bi batinihi a cikin sa wa zahirihi da ba to ba da babayyanin wato cikin sa shikenan sai ta tafi ta rabu da shi ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا milla sai muka ba shi iyalinsa wa mislahum da misalinsu ma hum tare da su ai a hayallahu lahu man mata min auladihi Allah ya raya masa dukkan waɗanda suka mutu daga ƴaƴansa wa razaqahu mislahum kuma ya arzuta adadi kamar waɗanda ya kuma raya masa rahmatan ni'ima minna daga gare mu wa zikra وذكرى لأولي da الألباب kuma wa'azi ga ma'abuta hankali ai da ashabi da ga ma'abuta hankali وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث Bahos ka yi riko biyu ka- ka riƙi digisan ai wato ɗaurin ciyawa biya duka da hannunka ho huzmatu shi ne ɗauri min hashishin daga ciyawa au udbani ko kuma wato wato wato itace ko igiya fadrib kai bugu bihi da shi ka dauki zauce ka zauce ta kan matarka wa kana ya kasance kan halafa ya rantse da yadriban na ya ce wallahi zai dake ta mai ata darbatin duka wato bulala ɗari li ibda'iha saboda jinkirinta alaihi a gare shi yawan wani ne ya sa ta aiki ta jinkirin yin aikin sai aka ce to kai haka ka doke ta da wannan bugu daya wala ta halas kakkai hinsi bi tarki darbi hada barin dukanta ba a kaza mai ata udin sai wato ya dauki wato tsuman giya wato guda wato guda wato sai ya dauki wato guda ɗari eh, ah, wato sai wato tsuman giya guda ɗari minal izhiri daga wato tsaure ya rike itatuwa guda ɗari daga tsaure eh, au gairihi ko kuma wani tsaure din ne fadara bahabi sai doke ta da shi darbatan duka wahidatan guda daya إنا وجدناه صابرا mu dai mun same shi sabiran mai haƙuri نعم العبد matan lambawa al- ayyuba shine annabi ayyuba إنه shi أواب dai mai yawan komawa ne ilallahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار to kamar shi ko kuma ka tuna ibada na bayan mu Ibrahim Ibrahim wa Ishaq da Ishaq wa Yaqub da da Yaqub ul aidi ma abuta karfi eh ai ashabul kuwa ma abuta karfi fil ibadatu cikin ibada wal absar da basira fil dunya cikin lamarin duniya wa fi qira'atin abdana wa Ibrahim bayanan lahu wa ma ba'dahu adbun ala abdina إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار inna akhlasnahum mu dai mun kutar su bi khalisati da wato keɓantacciya ko kuma tsarkakkiya hiya zikirar dari shine wato ambaton addari wato gida ai al'akhirat gidan lahira kenan ai zikirha shine wato tunaninta da aiki domin ta wal amalu laha da aiki wato saboda ita wa fi qira'atin bil idafati wa hiya lil bayani وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار su dai a wajen mu suna daga cikin zababbu ayal mutari na ababen zabi al khayar zababbu dai lam ukhayyir bit tahayyir lam ukhayyir bit tashdidi واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل ka tuna Isma'ilu da Ilyasau huwa nabiyin shi ma Ilyasau annabi ne wallahi mulaimin nan za'ida za'ida ce to duka tuna su wazal kibir da zalkibir uqtul ba shi zalkibir an yi sabani fi nubu wata yi cikin annabtarsa an yi sabani cikin annabtarsa kila aka ce ka fala mai ata nabiyin ya wato ya raini wato annabi guda ɗari ne farru da suka gudu ilai zuwa ga shi mila kasil daga kisa wato za a kashe su suka rika guduwa suna wajen har sai har sai da ya ya tara wato wajen wato annabi guda ɗari shine sai ake ce masa dukibili wato wa kullum وكل من الأخيار ai dukkan su suna daga cikin zababbu هذا ذكر wannan ambato ne lahun gare su bisa na'il jamil da yabo wanda yake kyakkyawa huna anan وإن للمتقين لحسن مآب wallahi kyakkyawan mako- makoma ta tabbata ga masu tsoron Allah al'amiriya wato masu kyau wato kyakkyawan makoma a ranar lahira ta tabbata gare su جنات عدن مفتحة تحت لهم لهم الأبواب aljannar zama ita ce wato wato husnul ma'ab inda lumutuke da kyakkyawan makoka makoma ai sakamakon da za a yi musu shine aljannar zama eh wato shi wannan badlun badl ne au adafu bayani ko kuma adafin bayani ne da husnul ma'ab da yace la husn la husnul ma'ab eh inda lumutuke da husnul ma'ab eh ai wato aljannar zama ce mufattahatan lahumul abwab abu buɗewa kofa lahum gare su min hada ga wannan aljanna متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة kasiratin wa وشراب sharaba muttaqiina suna masu kishingida biya a cikin ta alal ara'iki bisa gadaje yad'una suna kira biya a cikin ta bi fakihatin da abubuwa na mar- na marmari kasiratin masu yawa wa sharabin da abin sha
وإن
ai sun ne bi aka yi ko ai bi aka yi وعندهم قاصرات الطرف أتراب wa indahum qasiratu tari masu takaitawa gani sun tabbata gare su ai ha don me yasa bala su gani gani ya tabbata sun tabbata gare su ai habisatul aini ababan tsarewar idanuwan su ne ala azwa su inda kusa mace kusa mazajen su su matan ba za su kalli ma- wasu mazaje ban ba mazajen su ba a turabun tsare ku ai asnanu hunna shekarun su wahidatun duk da ne dukkan su shekarun su daya wa hunna banatu salasin wa salasin su yan shekara 33 ne wato jam'u tirbin shine jam'i ne na tirbu هذا ما توعدون ليوم الحساب wannan shine wannan abin da ake faɗa din shine abin da ake muku alƙawari wato a gaiba wa bil hilabi akwai iltifati a nan shine abin da ake muku alƙawarin sa liyawmil hisabi a ranar da za a yi hisabi ana gaya muku ne da ajili saboda ku shiri saboda wannan ranar hisabi إن هذا لرزقنا ما له من نفاد haƙiƙa wannan laluzkuna wallahi arzikinmu ne ma lahu min nafadin ba ya da ƙariya ba ya ƙarewa ai in kiɗa ba zai yanke ba wal jumlatu hannun ne min rizquna daga rizquna na an khabrun sani li inna هذا haza ku fahimci wannan wannan abun ambatan nan hazal mazkur wannan abun ambata lil mu'minina ga mu'minai wanda aka faɗa za a ba mu'minai wa inna lit-tagina la sharra ma'ab shikenan wannan abin da aka faɗa wannan hazal mazkuru wannan abin da aka faɗa dinnan lilmu'mini na mu'minai ne to kuma za a yi magana su kuma wa'annan ma- wato su kuma kafirai wato sharra ma la sharra ma wallahi mummunan makoma ta tabbata da dagina ga azalimai sune kafirai jahannama yaslawnaha fa bisal mihad mihad to jahannama za su shige ta an yadkhuluna za su shige sa bisal mihad wato shimfiɗa ta mugunta hadha falyadhuquhu hamimun hamimun wa wasaq ghassaq ai wannan azaba almafhum abun fahimta min ma ba da hu daga abin da yake bayan sa ita wannan azabar da za a fahimci abin da za a fahimta daga abin da ke bayan haza din nan to fa yazuquhu su dandane shi hamimun ruwan zafi ne ai ma'un ha- ma'un ruwa ne harun mai zafi muhriqun mai konawa wagga sakon da silka maki bitta bibi ga sakon wata jiri ga sakon ai shine ma yasilu abin da yake gudana min sadidi ahlin nar daga sukamakin yan wuta wa akharu min shaklihi azwaj wa akharu wato akharu da wani bil jam'i kuma ko wa ukharu bil jam'i wal ifrad ko wa akharu ko ukharu da wasu kuma min shakli ya wato a misalin wato abinda aka ambata din nan min ramimi na daga ruwan zafin nan walga saki da sukamakin nan azwajin ai asnafun dangogi ai azabun azabusu min anwa'in mukhtalifatin daga wato nau'i nau'i ne mai sassabawa wa yuqalu lahum za a ce musu inda dukhulihim an-nar yayin shiga su wata yayin da za su yayin shiga su wuta za a gaya musu bi yayin shiga su wuta bi atba'ihim da mabiyansu hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim haza innahum sarun sarun ne haza wannan jam'un jam'un taro ne muktahamun abun kutsawa ai dakilun mai shiga ne ko kuma muktahimun ai ma'ana mai shiga ai dakilun dakilun mai shiga ma'akum tare da ku mai shiga tare da ku annara wuta bi shiddatin da tsanani bai ƙulil matbu'una su jagorori waɗanda ake bi sai su ce la marhaban bihim ba maraba bihim da su ai la sa'ata ba yarwa alaihim gare su innahum hakika dai su salun nar masu shiga wuta ne قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم وأنتم قدمتموه لنا lana kalu sai su wato mabiya kananan sai su ce balantum la marhaba ku ne ba maraba da ku antum qaddamtumuhu lana ku ne kuka gabatar da shi gare mu shi kafircin nan ku kuka nuna mana kafirci kuka gabatar da shi gare mu muka koya a wajen ku fa bisal qarar بئس القرار wato wato matabbaci ya mugunta anna lana gare mu wala ku da gare ku shine wuta tunda ita ce da mabiyan da masu bin baki daya wuta a wuta za su tabbata to wannan matabbata ta mugunta قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزره عذابا ضعفا في النار kalu sai suka faɗa ayatul da su ya rabba ya sai ku ce rabbana ya ubangijinmu man qaddama lana haza duk wanda ya gabatar mana da wannan eh wato wannan kafirci to fa zidhu azaban ka kara masa azaba dhiban rubanye rubanye ai misal azabihi wato rubanyen misalin azabansa ala kufrihi musu kafircin su binnara a cikin wuta وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار wa qalu sai kafiran maka suka faɗa uhum binnari sai su faɗa ma'ana sai kafiran maka su faɗa uhum binnari suna cikin wuta wato wato ana wato wa qalu wato kaga qalu qala yaqulu qul ko qalu yaquluna qulu kaga wato qalu kaga fi'ili madi ne kuma abun ba a yi shi ba eh wannan za su faɗa ne in suna cikin wutar za su yi bayani to amma sai Allah ya kawo da shi a cikin Qur'ani da siga ta mari wato ma'ana kamar an yi an gama saboda wato bi itibari ma sai kun wato abin wato babu kokonto a ciki eh shi yasa sai Allah ya kawo shi da mari kamar ma an yi shi an gama ba wani kokonton za a yi eh shine sai wani yake ce mana wa qalu sai suka ta suka fara su kafiran maka uhum finnar suna cikin mara suna cikin wutar jahannama sai malana me me me ke gare mu la nara rijalan mu dai ba ma ganin wasu mazaje kunna na udduhum mu dai mun zama muna kidan ya su bin duniya a duniya milar ashirari daga ashirare kaskantattu حتى أخذناهم سخرية نمزاوت عنهم الأبصار mun ke su sukiriyan da izgili idan mai sini sukuriyan wa kasar ya ko sukiriyan ai kunna naskharu bihim mu dai mun kasance muna izgili da su bin duniya a duniya wal ya'u ya nan le nasabu tunasbani ai a mafkuruna shin da bamu gansu din nan ba su ababen rasa an rasa su ne hum su su wato an rasa su ne babu su zo bane ko babu su amsa ga tanumul absar ko kuma maganan mu ne malan ta karkata an kabiran su falam narawum shi yasa bamu gansu ba wato waɗannan mutanen da ba a gani ba ba su gani ba suke tambaya wanda suke cewa sun wulakanta su suna musu izgili su ne fuqara'ul muslimin su ne fakiran musulmai ka ammar kamar ammar dan yasir da bilal da da bilalu da suhaibul rumi da salman al-farisi to sun shiga wuta suna da suna wulakanta su ba su gan su ba. wai wai suna ina ne ba su san waɗannan tuni suna aljanna ba Mm.
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار inda zalika hakika da zalika wannan lahaqqun wallahi gaskiya ne wajibin hukuku of course wajibi ne wa huwa takhasum ahlin nar shine husumcece ne yan wuta wato suna su yi jayayya su rika jayayya da husuma tsakanin su kamar ta kaddama kamar yadda ya gabata قل إنما أنا منذر ka faɗa musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ga kafiran maka ka ce kaɗai dai fa ni mai gargaɗi ne mukhawwifin mai tsoratarwa ne ga wanda ya saba binar da wuta وما من إله إلا الله الواحد القهار ba wani ubangiji mai cancanci wanda ya cancanci abota masa illallahu sai dai Allah alwahidu makaɗaici alƙaharu mai rinjaye da halƙi ga halittarsa رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز azizul الغفور gaffar shine wato ubangijin wato sammai da kasai kuma bai huma da abin da yake duk tsakanin su duk nasu ne mallakarsa ne al-aziz mabuwayi kuma mai rinjaye al'amur yibsa lamarinsa al-gaffar mai yawan gafara li auliyahi ga masoyansa قل هو نبأ عظيم Kai ka gaya musu ku ce musu wannan labari ne mai girma أنتم عنه wani معرضون ko masu kau da kai ne an hugaburansa shine wa alkur'ani kenan allazi an ba tukun biyu wanda zai ba ku labari da shi uji tukun bihi bima la yu'lamu illa bi wahayi na zo muku da abin da ba a sanin sa sai da wahayi na zo muku da shi fihi a cikin alkur'ani eh to saboda haka shi wato labari ne wanda yake mai girma wa huwa qawluhu shine fadin sa ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ba ilimi gare ni ilimin wato ba ni da ilimi ba na ilimi bai kasance gare ni ba to jama'a madaukakiya su ne wato mala'iku iz yaqtasimuna yayin da suke jayayya in sha'anin adam yayin da suke jayayya a cikin sha'anin a- annabi adam shine qala Allah ta'ala yanda Allah ta'ala ya ce ni ja'ilun fil ardi khalifa har zuwa karshe إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين in bi ma'ana ma yuhi ilai ba komai ake wahayi zuwa gare ni ba illa sai dai annama ana kadai dai ni dai dinnan ne nazirin mai gargadi ne mubina ai mai mabayyanin gargadi ai wato ni dai mai gargadi ne kuma mabayyanin gargadi ga gai- gargadi na gashi a bayyana a fili إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين uskar ka tana iskarar da buka yayin da ubangijin ka ya faɗa lil mala'ika daga mala'iku yace ni dai wato mai halittar bashara zan halarci basharar mutum min dinin daga laka ho adamu shine adamu وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين sajidin fa idza sawaituhu idan na cika halittarsa wanda fahatu fi min ruhi na gudanar wato da ruhi na a cikin sa fasara hayyan sai zama rayayye wa idza fatu ruhi raba ruhi ilai zuwa gare shi tashribin girmamawa ne da adam ga annabi adam wa ruhu abin da ake cewa ruhi jismun jis- jiki ne latifin tattausa ya haya bi lil insani mutum yana rayuwa da shi eh, bin huzihi da zace wasa fihi a cikin sa to idan na gudanar da wato ruhi na a cikin sa ya zama wato rayayye mai motsi to fa qaula hu sajidin kusulmiya ku wadi kuna masu sajada lahu gare shi sujuda tahiyyatin eh sajada ta gaisuwa bil inhina'i wato da sun goyawa وسجد الملائكة كلهم أجمعون sai mala'iku suka sa sai suka yi sajada eh mala'iku baki ɗayan su suka yi sajada kullum baki ɗayan su ajma'una baki ɗayan sa baki ɗayan su wato suka yi sajada kullum baki ɗayan su ajma'una kuma baki ɗayan su fi takidani takidi biyu ne kulluhum takidi kuma ajma'una ma takidi إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين sai dai kawai iblis wa abul jinn shine uban aljanu kana bainal mala'ikati ya kasance tsakanin mala'iku istakbar sai ya girman kai wa kana minal kafirin ya dama ya kasance yana daga cikin kafirai bi ilmin Allah ta'ala cikin ilimin Allah ta'ala قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت Salatu بيدي biyadai sai Allah ya ce kai Iblis me ya hana ka ka kai sajada ga abin da na halitta da iko na ai ta wallaitu abin da na jibanci halqahu halittarsa wa hadha tashrifun li adama wannan girmamawa ne ga Adam inda kullu makhluqin domin wato dukkan wani abin halitta ta wallallahu khalqahu Allah ne ya jibanci halittarsa ne eh to me hana ka kai masa sajada ni na halicce shi da iko na astakbarta أستكبرت أم كنت من العالين Nasa gwata ta yi girman kai ne al'ana a yanzu an sujudi ga buran sajira wal istifhamu istifhamun nan tawbihun urstawa ne. Abukunta ko kuma ka kasance min al'ali ne daga masu girman kai. Ai al mutakabbiri ne masu girman kai fa takabbarta sai kai girman kai an sujudi daga buran sajira duka wani ka dan kasancewa kamar yadda daga gare su. Shi mala'ikatul alina ko ka yi girman kai ko kuma kana daga cikin al mala'ikatul alina. Mala'iku wanda suke madaukaka an ce wannan mala'ikun har yanzu ma saboda wato matsayinsu har yanzu ba su san ma an halarci annabi adam ba Eh, mm. Eh, Allah.
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Ana sai ce ana khairun minhu ai ni na fi shi halakta ni min narin ka halicce ni daga wuta wa halakta hu min din shi kuma ka halicce shi daga laka eh wannan kaga wannan jahilci ne na shedan eh wato jahilci ne na shedan domin la- abubuwa da yawa za a yi su da laka da ƙasa eh hatta ita rayuwa hatta halitta ma ai daga ƙasa aka yi ta eh amma abubuwan za a yi da da abubuwan da za a yi da wuta ai wuta an ta shiga kona abu take sai ta lalata ta bata shi in ƙasa ta shiga abu kuma gyara shi take da ƙasa aka gina ɗan adam da gisa ƙasa aka gina gari da gisa aka gina gidaje eh da ƙasa ma aka gina inda mutum zai koma na ƙarshe shine kabari da ƙasa ake yi komai abin da zaka ci daga ƙasa ake fitowa abin da ma zaka sha ruwa daga ƙasa ake fitowa ko eh to wai sai wannan ƙyalƙyalin sai ya ɗauke shi sai yake cewa shi dan an halicce shi daga wuta to ba zai sa- ba zai ji sajjada ta gaisuwa ga wanda aka halitta da ƙasa ba Mhm.
قال فاخرج منها فإنك رجيم karaje sai ubangiji ya ce da shi fakhruj ka fita minha daga aljanna wakila wani kaula aka ce mina samatu daga sammai fa innaka rajim kai abun korewa ne وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين la'ana ta ta tabbata gare ka ta tabbata a kanka har zuwa ranar sakamako قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون sai sai dan ya ubangiji ka saurara mu kakka karbe ni ila yau mu yi a suna har zuwa lokacin da za a tashi annasa mutane قال فإنك من sai المنظرين ubangiji sai ubangiji ya ce da shi to kai kana daga cikin ababen saurarawa إلى يوم الوقت المعلوم har zuwa lokaci al-ma'lum abin sani waqtun nafat al-ula shine lokaci busa lokacin busar ta farko busar da za a yi kowa ya mutu to shikenan kai ma za ka shiga ciki amma an kyale ka ba za a ba za a- ba za a kashe ka ba sai ka kai lokacin قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين nan ne su ne ko ai na ga sha da ya saura آمين to shine shine an ka ce ne ai ina tuna wato masu na nesa yake tsaya suna mutum da su duk daga nesa da yancin sabuwar biyu ke ba mu shi daga kawo yake towa